babu ma ja fi raka'atayn ba'da al-maghrib wal qira'ati fihima babin abin da yazo cikin rakawoyi biyu na bayan sallar magariba wal qira'ati fihima da karatu a cikin wa'annan rakawoyi biyu حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا- حدثنا بدر بن المهبري أخبرنا عبد الملك بن معدان مهم.
عن عاصم بن بهلة عن أبي وائل Mm-mm, da ba halatta bane yawa Ko kuwa- yawa بهدلة wannan asimin shine dai asimin na mai kira'a A- a cikin araya akwai asimi ko kira'ar asimi shine wannan asimi bin bahadalata yana daga cikin kibar qurra'u sab'a ko nace ina makaranta ne nace asimi yana cikin qurra'u ko to gashi kuma a cikin muhaddisuna kuma yana cikin kuma hafizan hadisi kuma gashi nan ka gani asimi bin bahadalata babban tabi'i ne babu tsohon kare ima irinsa wannan shi asimin nan babba ne عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال Mhm.
ما أحسي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم To, Ab- يقرأ الركعتين بعد المغرب والركعتين Abdullahi bin قبل صلاة الفجر Mas'udin Abdullahi bin Mas'udin yake ga Abu Wa'ilin yake cewa ni ba zan iya kiyaye wato irin jin da ne ma'aikin Allah yana karatu a cikin raka'atayn al-fajr ba raka'o'i biyu na bayan magariba na fila bayan magariba da kuma raka'o'i biyu na alfijir ba sune raka'atayn al-fajr Bi- yanda yake karantawa da me قل يا أيها الكافرون قل Wa- هو الله da أحد kuliya da kulhuwa raka'a farko kuliya raka'a ta biyu kulhuwa wato a sallan nan ta bayan magariba to ba zan iya kiyaye su nawa na ji shi yana karatun wa'annan wato abinan a surori ba na bayan magariba dinnan da da kuma da kuma abinan قال وفي الباب عن ابن عمر to نعم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث قريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم to ka gani ko wato ah, yake cewa shi hadisin abdullahi bin mas'udin dinnan نعم na na ibn mas'udin ne ko نعم to to fa hadisi ne garibi amman ta wannan fuska ta fuskar abdullahi bin ma'adana dinnan an asimi ba wanda ya yi ruwaya daga asimi ya ruwaici wannan sai shi abdulmalik bin ma'adana din wancan ruwaya da muka yi mun yi ta ta wajen abdullahi bin umara wanda yake cewa shi abin nan din ta bangaren raka a fajr ne kawai Na'am, yawa cewar yana karanta fatiha da kulli a raka farko fatiha da kulhu a raka a ta biyu to wannan kaga kuma daga yar uwarsa ya samu labarin haka din na hafsatu to kuma wannan gashi an hada ta sallar magariba ita ma to ta kuma yawanci nafilar sallar magariba a gida yake yin ta ma'aiki Eh, a gida yake yin yawancin nafilar sallar magariba bayan magariba a gida yake yin ta to babu ma ja'a annahu yusallihi ma fil baiti to ka gani a to shikenan ma babin abin da ya zo na sallatar wa'annan rako'i biyu a gida حدثنا احمد بن منيع حدثنا- حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب مم.
عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في yace بيته na sallaci rako'i biyu na bayan magaraba wato na filan magaraba kenan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa wato na bi shi ibnu umara in ka ga ibnu manzo Allah cikin gida to ana gefen yar uwarsa kenan na na hafsatu saboda haka suna kaiwa da komowa ma'aiki yadda ka ga manya bayan Allah din nan ba a rasa yara a kewaye da su to haka annabawa suke kama amana musa illa zurriyatun min qaumi ala khafin min fir'aun yawanci matasa ne da yara su ne a kewaye da annabawa saboda haka manzo Allah haka yake tare da yara da gida da waje da gida da waje kuma yaran masu tsananin nutsuwa da kaifin hankali saboda hasken annabta da suke tare da shi suna bin sa suke suna kiyayar ayyukansa da na cikin gida da na waje da na cikin gida da na waje hakan nan ake bin annabi da'ima ana ana tare da shi a gida wanda yake da ikon shiga gida ya ya bi shi cikin gida da daddare da rana da daddare da rana babu abin da ba sa kokarin kiyayewa komai suna kafa masa ido suna to kaga wannan dama sai masu to wannan kura mutum ido lailan wani hara قال وفي الباب الراتي بن حديج وكعب بن أجرة to قال أبو قال قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح to ka gani yace hadisin ibnu umar raka ce ka gani wato hadisin hasanun sahihu حدثنا حسن بن علي ka gani الهلواني wato الخلال sallati ma nabi sun raka ta ne ibadul maghribi bai ci ko Na'am.
shine to muje sai na ko hulwani al-khallalu Na'am.
hadathana abdurrazzaq حدثنا عبد الرزاق akhbarana ma'mar an ayyuba an nafi'in عن an ابن ibn عمر umar قال qala حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات yace na kiyaye rakawoyi goma daga annabi inji dan umara كان يصليها بالليل yana والنهار sallatar ta a dare da rana ركعتين قبل الظهر rakawoyi biyu kan azhar وركعتين da biyu بعدها bayan azhar وركعتين بعد da المغرب biyu bayan magariba وركعتين بعد العشاء da biyu الآخر bayan isha ta ƙarshe قال وحدثني حفصة أنه sannan كان har da يصلي قبل satini dai حدثتني حفصة أنه yar كان uwa يصلي قبل الفجر ta na da hafsatu ta ba ni ركعتين labarin cewa manzo Allah yana sallatar raka'atain al-fajr wato rak'o'i biyu kamin ya fito sallar asuba wa tilka sa'atul la yudkhalu alayhi fiha in ji dan Umar yace wannan lokaci ne da ba a shiga gare shi a cikin ta duk da hakan kuma akwai wanda suka shiga gare shi nan a cikin ta irin su Abdullahi bin Abbas saboda su kuma ga hususiya bayan yarinta kuma ga su yan cikin gida kuma zai je kwana a ɗakin sai da mai nuna ga duk abin da da daddare nan ga baki ɗaya ya ruwaito mana yanayin tashin sallar eh, manzo Allah da alwalarsa da karatuka da komai da komai Mm.
هذا حديث حسن صحيح to ka gani حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم shi ma ya مثله.
ruwaici mislahu قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح Mhm.
باب ما جاء في فضل التطوع to وست- ka gani.
نعم وست ركعات بعد المغرب to sai sai kuma abin da ya zo wato fifan ta ɗauye falalar nafila Na'am.
da kuma raka'o'i shida na bayan magariba حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الحمداني Mhm.
الكوفي to ka ji sunan abu kuraibin kenan na muhammad bin al'ala'i alhamdani حدثنا زيد زيد بن بن الهباب الهباب حدثنا حدثنا عمرو بن ابي خصام إيه.
عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi من wasallam صلى بعد المغرب ست ركعات wanda ya sallaci rakobi shida bayan لم magariba يتكلف فيما بينهن بسوء udilna lahu bi قال في ibadati سنتي عشر عشرة سنة wanda bai zance ba eh, bai bai zantar da kowa ba a cikin tsakankanin wannan rakobi shida din nan to an daidaita masa su da ibada shekara goma sha biyu raka'a shida bayan magariba
قال أبو موسى وقد روي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب بشيء ركعة بنى الله له an yi ma بيتا في ruwaya الجنة daga sai da aisha ce wanda ya sallaci raka 20 bayan magariba za a gina masa gida a cikin aljanna قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الهبادي تو عن أن- عمر بن أبي حفص ya ce to abu isa ya ce wannan hadisi na abi huraira da ya ce dinnan wanda ya sallaci raka 20 bayan magariba za a daidaita su da da ibadar shekara goma sha biyu ya ce hadisi ne wato bakon hadisi ma'ana ta hanya ɗaya tak muka san shi a wato ta hanyar hadisin zai dubunin hubabi an umar bin abi hasani to yanzu tunda in suka samu haka sai su duba su gani wayannan- wannan mutanen da su kaɗai ne aka samu hadisin da- ga malamin ga almajirinsa shi malamin duk cikin almajiransa babu wanda ya rubuci wannan hadisin sai shi sai wannan almajirin guda ɗaya shi ko malamin duk cikin malamai babu wanda ya rubuci wannan hadisin sai shi kaɗai to yanzu sai su zo sai su daga malamin da almajirin ai ba sa kyalewa tunda da su kaɗai aka samu hadisin sai su daga su su dube su tukunna su jujjuya su wannan ta yi a karɓi zancen annabi daga wurinsu in suna da wata matsala to yanzu abin da zai yi kenan shi imamu tirmidhi ya ce na farko dai ka san hadisin ta hanya ɗaya kake zo ta hanya waɗannan wannan wannan wannan shi shi ga- ga- abin nan ta- ta ta hanya ɗaya take zo ga hadisin na abu hurairah shine ga dubin hubabi daga umar bin abi hasan to gashi nan kala tirmidhi ya ce وسميت محمد بن إسماعيل يقول to ga alƙalin hadisin duniya kenan shine Muhammad dan Ismail Imam al-Bukhari kenan shehin Tirmidhi ne yace na ji shi yana cewa عمر بن عبد الله بن هدي عن منكر الحديث yace farko tuguna ba Umar bin Abi Hasan sunansa sunan ubansa Abdullahi Umar bin Abdullahi ne bin Abi Hasan kuma shi din nan munkarul hadisi ne to kaji saboda haka ruwaya ta sauka yawa Wada.
mun- munkarar ruwaya ce wato ma'ana munkarar hadisi yana zuwa da abubuwan da suke manakiru a cikin hadisi abinda ake ce manakiru a cikin hadisi shi umarun nan na farko da iti ne a cikin ruwa bai da ƙarfi a cikin ruwa wajen hibzi sannan yana zuwa da ruwayoyin da ya saba wa na ƙauyai masu ƙarfin to idan aka sami irin wannan mara ƙarfi ya zo da ruwaya da ta saba wa ƙaƙƙarfa sunan ruwaya ƙaƙƙarfar ma'arufiya shi kuma sunan tasa munkara ka ji magana kenan saboda haka yana yawan zuwa ga shi da ifi ne kuma yana zuwa yana zuwa da ruwa da suka saba wa ruwayen akauya shi yasa imam bukhari ya ce munkarul hadisi to amma su galibi wato shehunan malaman hadisi wato suna amfani da ruwayoyin da ba su kai ba a cikin fada'ilul amali wannan shi ne mazhaba abdurrahman bin mahadiyin da imamu ahmad bin hanbal da wasu su daga cikin aima kamar wannan shi shugaban malaman hadisi na fannin mustalahul hadisi ibn salahi matafiyarsu kenan cewar hadisi ko da bai kai ba ɗan dai rake-rake ne ruwayar tana da rauni to idan ta zo kunshe da fada'ilul amali wani aikin kwadaitarwa kan aikin kirki wannan hadisin a yi amfani da shi a matsayin hujja wajen yin wannan aikin kirki saboda haka yanzu yin nafila raka'a shida bayan magariba a yi amfani da wannan hadisin don ganin da ra'ayinsu a dinga yin nafila raka'a shida ko ba haka ba to kuma fara lillahi ne in kai Allah zaton zai baka ibada raka'a goma sha ko ta dubu goma sha biyu ma zai baka to ai Allah ga abin da zai da ita zai baka ka gani ko to amma wasu wanda su kuma zuciya take a takure su kuma sun a yanzu fa sun zo sun ce wannan zancen na su Ahmad bin Hanbal da Abdurrahman bin Mahdi da sauran salafu waɗanda suke akan wannan din su ba su yadda ba ku ba wani ko fada'il amali ne ba za su yi amfani da ruwaya wacce take rarraunar ruwaya ba zo kasi ba shi kenan ba a zauna lafiya mu kuma za mu shi ta ga fuka ha'u suna cewa suna cewa wai sahabbu ziyadatu inna wa fil ba'd al magharibi nafilan maghariba ai mata ziyada daga raka'a biyu ta iya kaiwa hudu ta iya kaiwa shida abinda suka tsaya kenan to in ma ka kara dangane da ruwaya sai da Aisha man salla ba'd al magharibi 20 raka'atan raka ishirin kuma yanzu wannan lokacin irin yadda rayuwar take a rigingince dinnan sanda ka samu lokaci sannan za ka yi ta zubo na fulfulin to rawatibin ba yiwuwa suke ba galibi wani lokutan hudu kamun azahar hudu bayan azahar ko biyu bayan azahar ko wani wani zubin sanda azahar din za ta same ka alisa ba kuna yan rodi kuna wani abin ba ko siyayya ko wane ne da sauransu kaga da abin ba yiwuwa zai ba saboda haka sanda ka samu faraga ka samu lokaci sai kai ta zubuta wanda zai wato ja'alan laila wannan hada kilfatan liman arada an yadda kala au arada shukura shine ma'anarta abin da yana fauci a wannan lokaci ka yi shi a wannan lokacin abin da ya ba wai kenan ya ita ta yi alba musa
babu ma ja fi rakata ni ba'da ni isha'i babin abin da ya zo raka ibi da bayan isha da حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد حدثنا بشر بن المقبل عن خالد الحبائي عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة game da sallar annabi sallallahu alaihi قال wasallam كان يصلي قبل الظهر yace ركعتين yana sallata raka'a biyu ba- kamin azhar وبعدها ركعتين bayan ta ma raka'a biyu وبعد المغرب bayan اثنتين magharibi raka'a biyu وبعد العشاء bayan ركعتين isha raka'a biyu وقبل الفجر kamin اثنتين alfijir kuma ya sallaci raka'a وفي biyu الباب عن علي وابن عمر to ya zo daga sayyidina ali da ibnu umar قال da أبو wannan عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن wannan صحيح hadisi na sai da aisha da abdullahi ya fitar hadisi ne hasanun sahihun Allah na ji wanci a cikin rawatu ban ji ana faɗin hadisin wannan na fila kabilar al'asar ba eh yawanci amma kuma da shi din ai da ruwaya na rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'an kaga shi ma hadisi ne akalla ka ji Wannan haka.
aiki Eh, a a aiwace ba Eh.
eh a aiwace wanci babu inda zaka ji ana ruwaitar ah, abin nan sa- y- akwai shi kadan akwai shi kadan ya zo manzo Allah ya sallaci raka'a hudu din kamun la'asar din ya zo kadan haka nan amma mafi yawancin ruwayan da suke zuwa ba sa zuwa da ruwayar eh, nafila kamun la'asar ba sa zuwa da ruwayar nafila kamun sallar la'asar na'am babu ma ja anna salatul layl masana masana in babin abin da ya zo cewar wato sallar dare masuna masuna raka a biyu ake yi حدثنا قتيبة Mhm, kai.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال to annabi sallallahu alaihi wasallam kala صلاة الليل مثنى مثنى sallar dare raka'a biyu ake Za- yanyanka ta ake raka'a biyu فإذا هبت الصبح in فأو kai shayin su bahi fa autar Wutar biwahi da wahidatin.
sai kai wuturi raka'a daya وجعل آخر صلاتك ka وترا sanya karshen sallar ka wuturan wuturi ce قال أبو إسحاق في الباب عن عمرو karshen بن sallar ka ta عمرو dare ya zama raka'a daya ce sai ka kare ta duk da raka'a biyu kala abu isa ya وفي الباب ce عن عمرو بن أنبسطة ko abasata نعم an amri bin abasata ko an basata ne abasata ya ku a an basata abashi bane abasata Mm.
قال أبو إسحاق an basata ba- wannan abasata ne amri bin abasata ne نعم حديث ابن عمر حديث حسن صحيح to hadisin dan umar innan hadisin ne hasanin والعمل على هذا عند أهل kuma haka العلم malamai suke aiki anna Anna salatul salatul layli layli masana masana masana suke وهو yi قول سفيان shine الثوري zancen sufyan sauri وابن مب- ibn وابن mubarak مبارك wa والشافعي shafi'i wa ahmad وأحمد wa ishaq to وإسحاق duk raka'a biyu a yanke a a- a yanke ta duk raka'a biyu a yanke ta duk raka'a biyu a yanke ta to amma kaga akwai ruwayoyin da suka zo manzo Allah ya aiwatar da kuma sabanin haka din nana aisha ta ce salla arba'an wato eh, falatas al'an husnihinna wa dulihinna ya sallaci raka a hudu kakka tambaye ni kyan sallar ko tsayinta da wannan ba zai faɗi ba sai wanda ya gani don masalla arba'an kaga hurhudu take faɗa sannan akwai ruwayoyi da suka zo a cikin abu dauda wanda muka yi da wadda ta zo ma a cikin musulmin ita kanta wanda manzala ya haɗa sallah raka'a wato raka'a tara ma bai ko zaman tahiya bai ba sai a ta ƙarshen ai karatu yawa ne da shi fadi ne da kaji kuma wata sallah haka aka dinga yi kawai sai raka'a sai sujadu sai raka'a sai sujadu biyu sai raka'a kuma ya inganta raka'a tara bai koyi zaman tahiya bai ba sai a raka'a ƙarshen ya duk mun ruwaita yayi raka'a biyar yayi raka'a bakwai yayi raka'a tara babu zaman tahiya sai a ta ƙarshe ko sannan ya zo. to duk kowane abu yana da mahallin aikinsa yanzu misali mutumin da yake da wani hizifi kana da hizifi misali ma'anar hizifi kana da wani wani wuridin ka na sallah da kake da daddare raka'a bakwai kake yi raka'a ah, biyar kake yi raka'a uku kake yi raka'a goma sha ɗaya kake yi tunda dai wuturi za ka kare da shi ko to idan ka samu kanka a cikin kuncin lokaci ka takura sai ka ja wancan hadisan sai kai aiki da su kai ta tsargi na kawai hakan ne yawwa in ka zo ƙarshen su ga an samu ba ma ja a cikin amma ana zaune nomar to hadisin abdullahi bin umara salatul layli masna masna sai ba ka shi a duk wal fajra wal yutim bi wa'idati bi kaza kaza babu ma ja fi fadl salatul layli to babin abin da yake cikin fallan sallar حدثنا dare قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشير عن هميد بن عبد الرحمن الهمري a a
الهمري a a الهميري ya dai fi An haɗu ne na wannan shi kaga taɓa.
irin su guda biyu ne kuma karinan juna نعم irin su guda biyu ne karinan juna kuma duk malamin su daya sunan su kuma daya sunan uban su ma daya Humaidu bin Abdurrahman al-Himyari akwai kuma Humaidu bin Abdurrahman bin Auf shi kuma sai an ƙara dole sanin za a bambance shi za sun ce Humaidu bin Abdurrahman an Abi Hurairata shi ma wancan Humaidu bin Abdurrahman an Abi Hurairata ne yake karba kuma gashi duk sau'in juna ne to in sun zo irin wannan to dole sai an faɗi ƙarin bayani a cikin sunan yanzu wannan inda ya ce Humaidu bin Abdurrahman kawai an Abi Hurairata ya zo da iskali saboda to wanne a cikin su guda biyu ne dukkan su kuma sa'o'in juna ne karinan juna ne kuma duk almajiran abu huraira ne to hinyarin ne wani wani mutumin yaman ne wancan ko hamad bin abdurrahman ba kwarai shi ne zuhuri ne dan abdurrahman bin auzin wancan su dama su biyu ne ko manyan abin da dan yayan abdurrahman da abu salamatu bin abdurrahman da humaid bin abdurrahman dukkan suna karba daga to amma wannan ba shi ne wancan ba أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم afdalus siyami ba'da shahr ramadan shahrul muharram muharram yawa mafificin azumi bayan na ramadana shine azumin ashura shine shahrul lahi muharram kaga ashura nan ai da kamar ramadana ma shine wajibin wa afdal kadai ake yi wa afdal salati ba'da al-fajr salatu al-layl mafi biciyar sallah bayan ta farilla sallar dare ita kuma قال وفي الباب عن جابر وبلال وابي امامه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن قال ابو عيسى وابو بشر اسمه ja'far bin abi إياس.
wahshiyata eh to shine abu wahshiya din shi iyasu din نعم وهو جعفر بن ابي وحشيه yawa to abu wahshiyan shine iyasu din واسم ابي وحشيه to اياكم gashi nan ma shikenan باب ما جاء في وصف صلاه النبي صلى الله عليه sallar dare وسلم tana da muhimmanci abinda sallar farilla abinda yake bin bayan ta shine sallar dare an fahimta ai na samu nan a ɗarika sallar dare nan fa ita ma fa wani- wani sharaɗi ne kaɗanta ne ba a yi sallar dare duk ɗan ɗarika ce da sallar dare yawa sai dai ba a tsananta maka ba an ce walau bi raka'atai ne hadifata ne sadiqu bihim al-fajra ko da rako'i biyu ne gajeru kamin alfajir sai ka yi su in kana son dai ɗariƙar ka ta zauna ga mu 'yan ɗariƙa wai ake gaske a nan حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك to عن سعيد بن ابي سعيد kuma sai المقبري ka sa masa tanwinin ai عن malikun مالك yawa amma عن- shi kuta bakin kakasa نعم kuta bakin kawai نعم عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم abu في salama رمضان ibn abdurrahman ibn afi ya tambayi sai da aisha game da sallar ma'aikin allah a cikin ramalana فقالت to sai ta ce ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على على- إحدى عشرة إحدى ita عشرة rasa ركعة raka'atan, ka gani ko to saboda haka ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar raka'a goma sha ɗaya baya ɗorawa kan raka'a goma sha ɗaya lafi ramadana wa lafi gairi lafi ramadana wa lafi gairi bai taɓa ɗora ba manzo Allah akan raka'a goma sha ɗaya ko a ramadana ko a gairihi kaga wannan iddirabi kenan domin akwai inda ya zo kuma a cikin ruwa ta ta raka'a goma sha uku amma mutukar dai abin da ta faɗa kenan sha uku yusalli arba'an falatis al'an husnihinna wa dulihinna yana sallatar raka'a hudu kakka tambaye ni tsayinsu da kyansu ثم يصلي أربعا sannan ya ثلاثة sallaci hudu kakka وأنهن tambaye ni kyansu da tsayinsu ثم يصلي ثلاثا sannan sai ya kuma raka'a uku wuturi فقالت فقالت عائشة عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر saboda kaga idan ya raka'a hudu nan zai zauna ya huta hakan nan har ta gan shi kamar yana bacci sannan in ya raka'a hudu nan zai zauna ya huta ta gan shi kamar yana bacci sannan ya tashi kuma ya kawo wato wutirin raka'a uku an fahimta ko alaihi salatu rabbihi wa salamuhu shine take tambayar sa ya rasulullahi ka- wato kana bacci ne kamun kai wuturi na ka sai ni ga ka abin nan sai yanzu kuma kana bacci har ina jin numfashin ka sosai na mai bacci alayhi salatu wassalamu to shine قال يا عائشة إن إلي تنام ya لا Aisha, ينام قلبي wato da- da- da idanu nake bacci amma zuciyar ba ta bacci ga gani wallahi na mu kalbi قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kaga ta ce manzo Allah bai dora kan raka a goma sha ɗaya ba amma tun daga kan tabi'ai suka koma suna yin raka'a 20 da azumi sai da na umaru shi ya kafa musu wannan ko ya kafa musu raka'a 20 da azumi kuma jami'i da shi jami'in da yin raka'a 20 din dibbidi'a ne dibbidi'a ne malami uhad ne fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ba a san shi bane a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya kafa shi shi ma kuma da kansa ya ambace shi bid'a yadda yazo ya gane ce kai ni imatul bid'atu hadhihi wallati tanamuna anha ahabbu ilayya ka gani ko yace wannan bid'a ta yi kyau bid'a ta yi kyau in ji sayyidina Umar saboda manzo Allah bai yi ba iyakacin saraka a goma sha ɗaya kaga yadda sai da ta faɗa ko a wata ruwaya ta abdullahi bin abbas raka a goma sha uku iyakarta kenan ba a taɓa ƙetare hakan nan ba amma yanzu ya kafa musu na raka a ishirin har da uku ma shafayi da wuturi kuma ana nan ana nan sai zamana su ma makka suna yin haka raka a ishirin ɗin suke yi da uku to amma su idan an yi hudu za a tsaya a huta a sha zanzan a wane ne wasu sai su tashi su kama ɗawafi kamun a dawo in aka sake yin hudu za a tsaya hutawa sai su kama dawafi su yi bakwai kamun a mutan madina da suka ga haka an zarce musu da yin dawafi har guda hudu a cikin asham ƙarshen zamanin tabi'ai suka ce abin nan ba zai ci gaba hakan nan ba sai suka mai da abin ya koma raka'a talatin da tara maimakon raka'a ishirin saboda haka idan suka yi hudun daidai lokacin da za a huta sai su ki huta sai su tashi sai su kawo hudu ku kuna can kuna dawaki a maka su kuma su karo hudu saboda haka kaga sai sun kara akan wannan raka 20 sai sun kara raka a goma sha shida hudu so hudu in ka hada da sha shidan da ishirin talatin da shida sannan sai su shafa da wuturi raka uku yayin da za su idan sai an dinga bayi tsawa su kawo abincin sahur an kusa a salatu wai la haula wala quwwata illa an wannan na wannan ashan ba za a iya ba gani to haka suke dukkan ta gabaki ɗaya wannan ba a san ta zamanin ma'aikin Allah ba da shi wannan an yi wadan a tsaya a dawazi ba inda ya zo a daga shari'u amma dai ne aikin kirki ne aikin alkhairi ne ma'azunin fiye abu ne abin izini a cikinsa to shine kullum nake gaya muku babu zancen annabi bai yi kaza ba ko wane ne bai yi kaza ba ko kaza kaza da sauransu ba haka aikin kirki yana nan aikin kirki ne har a naɗe ƙasa to ka gani gashi na nan قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وحدثنا معن بن إيسى حدثنا مالك نعم عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة yake ma'aikin Allah yana sallah daga dare raka'a sha ɗaya يوتر منها بواحدة yana wuturi raka'a فإذا ɗaya فرغ منها ibda ja Ala ala shiƙi shiƙi na da aimani.
in ya ƙare daga dare ta yakan kashin gida akan tsagin jikinsa na dama alayhi salatu wa salam حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب shi ma na النحوي hawahu kaga wancan daga isa ibn musa ne wannan kuma da kutai batu نعم قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح باب منه حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيء عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة kaji shi kuma a juwa dan abbas kala abu isa هذا حديث حسن shi ma صحيح kuma ya inganta wannan ba نعم وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر إم- إمران الضبعي yusuf ibn imrana نعم eh addubai shine fi din abdullahi ibn abbas ne مفلسي me mafarki fa نعم na cikin sahihi ba نعم نعم Mhm. babun minhu dai wani babun dai to ai sauran dai ko حدثنا هناد حدثنا هناد حدثنا ابو الاحوص عن العامش عن عن ابراهيم قال عن الاسود ibn yazid عن an عائشه aisha قال كان da النبي صلى الله عليه وسلم من الليل تسع ركعات to ma'aikin Allah yana sallatar raka'a tara da da- da dare in jina na Aisha قال وفي البعد عن ابي هريره وزيد بن خالد والفضل بن عباس قala Abu Isa hadisi حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه سفيان الثوري عن العامش نحو هذا yace raka'a taran ba نعم haddathana bizalika Mahmud ibn Gailana حدثنا haddathana يحيى بن ادم عن سفيان عن العامش yawa shi ma ya قال daga أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ga gani salasa asharata raka'atan raka'a dai sha uku shine mafi yawan abin da aka rawaito har da wutiri مع الوتر وأقل ما وصف من صلاته من الليل tisku raka'atin mafi karancin abin da aka sifanta na sallarsa da daddare raka'a tara ne ko da yake dai kuma akwai ruwa masruq ibn al-ajdai a cikin sahihi da ta zo da raka'a bakwai kuma to ya kuma ce ka san fa karatu fa wuya ne ka bi tirmidhi kuma abin da yace aqallu mafi karancin abin da aka wasafa na sallar manzo Allah da daddare raka'a tara na ga a can farko akwai inda turmuzin ya ce wa ƙadaru da annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa hamsa wa kwarai salasa kuwa kwarai da gaske kuwa wa wannan hamsa eh Wannan ne ke- abin da yake nufin kamar yin su gabaki daya wannan na'am yin su ga baki daya na'am na'am sallah sai raka a uku gaba daya irin wanda muka faɗa na'am na'am
Allahumma